نحمده ونستعينه وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شابيونكم شابيو قوة جبادة الثانية جراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مكة زوا مدينة دبو الآن الأريه إلى أربعين دشدة وعند تيدي دي شاوكو قوة شابيو ميلادية دبو بيودا عشرين دهدو kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wallafar babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 51 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta hukuncin mutum ya sufanta mahaifiyarsa ko kakarsa da tsohuwa ya dinga kiranta ko ya sufanta ta da tsohuwa an tambayi a sheikh abdurrahman albarrak hafizahullah shin ko yana halatta mutum wato ya kira mahaifiyarsa ko kakarsa da ajus ko wajen ba da labari ya ba da amsa da cewa lafazin al'ajus idan ya zamanto a cikin al'adar mutane na wannan yankin inda shi yake akwai wani nau'i na wulakanci a cikin faɗinta to wannan ko kuma ya zama kamar aibatawa ne ga mahaifansa to wannan baya dacewa mutum ya kira mahaifansa da wata kalma wadda a al'ummar da yake rayuwa a cikin wannan kaskanci ne mutum ya kira mahaifansa da irin wannan suna. amma in ya zama mutum ya cewa babansa tsoho ko ya cewa mahaifiyarsa tsohuwa wannan baya daga cikin aibatawa kuma ba wata matsala ba ce kuma iyayen ba sa kyabar haka to babu laifi don mutum ya faɗa haka musamman idan ba abin zargi ba ne a cikin al'adar gurin ko mutanen shin mutum zai iya yin aikin umarni da kyakkyawa da hana munkari akan iyayensa kuma idan ya tsawace su ko ya musu nasiha akan yin abin da ya dace ko kuma ya yi musu wa'azi akan barin abin da bai da kyau shin wannan yana cikin saba wa iyaye to malamai sun haɗa kan cewa ɗa yana da ikon ya aiki irin na hizba akan iyayensa ya umarce su da kyakkyawa ya hana su munkari domin nassosin da suka zo da umarni da kyakkyawa da hana munkari nassosi ne waɗanda ba su ware wani ba a cikin ainihin wato mutane da haka umarnin yana kunsar hadda iyayen mutum to mun tattauna game da to ya ya kamata wani irin salo ko usulubi ya kamata ɗahi wajen ƙoƙarin jan hankalin iyayensa zuwa ga wani abu da suke sakaci da shi kuma abu ne mai kyau ko kuma wani abu da suke aikatawa wanda kuma bai da kyau to shi ma malamai sun tattauna cewa ya musu nasiha kuma ya ɗan ja hankalinsu amma cikin tausasawa da kyautatawa da bi a hankali kuma in ya yi sau ɗaya ya sauke wajibi ba sai ya ci gaba da naci ya ta maimaita musu ba musamman in hakan zai bayu zuwa ga ɓacin ransu da sauransu illa iyaka ya yi ƙoƙarin shigo da wani wanda yake ganin zai taimaka wajen isar da wannan saƙo na aikin hizba ga iyayensa ko ya gayyaci 'yan hizban ko wani malami ko kuma wani wanda yake ganin suna ganin kimarsa da darajarsa da martabarsa ya sanar da shi cewa da Allah yana son a dan ja hankalin iyayensu akan wani abu ko kuma a tsawace su akan wani abu wanda suke yi wanda yake ya saba wa Allah madaukakin sarki da haka wannan suka ce babu laifi sai dai ba zai amfani da dukkan wani usulubi na tirsasawa na matsawa na kausasa lafazi ballantana duka ko wani abu mai kama da haka ba ga iyayensa don ya ga sun aikata munkari mun karanta idan ya zama na idan ɗayin wa iyayensa nasiha za su yi fushi to wannan fushin nasu zai zama saba wa iyaye gare shi to an tambayi sheik ibn usaimin ya ce idan uba wanda bai damu da addini ba kamar sallah azumi zakka sai ya yi fushi saboda nasihar da ɗansa ya yi masa wajen ƙoƙarin ɗan ya ga cewa mahaifinsa yana lazimtar al'amuran addini to shin wannan ɗa ya yi saƙo kenan tun da ya fusata babansa shin zai shiga cikin babin saɓa wa iyaye a shek ufemi yake cewa nasihar ɗa ga iyayensa mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wasu daga cikin makusantansa wannan ko alama baya daga cikin saɓa wa iyaye ko da sun yi fushi baya daga cikin yanke zumunci da ‘yan uwancan da yake gaya musu gaskiya ko da ba sa so ko sun yi fushi bal ma yi wa iyayensa nasiha da abin da suke sakaci da shi na wajibi ko kuma abin da suke aikatawa na ba daidai ba to wannan yana daga cikin yi musu biyayya yana daga cikin yi wa ‘yan uwansa biyayya in ya ga suna yin abin da bai kamata ba ya ja hankalinsu in yaga suna sakaci da wani abu da ya kamata ya ja hankalinsu wannan ma yana daga cikin sadar da zumunci ga ainihin wato ‘yan uwansa da haka nasihar da za a yi wa iyaye da umarta su da kyakkyawa da hana su munkari di yana daga cikin albirru bihima baya daga cikin saba musu da haka ya kamata dai in ɗa zai yi ya tausasa ya kuma yi amfani da kalmomi waɗanda suke nuna girmamawa da mutuntawa ga iyayen kada ya amfani da dukkan wata kalma mai kaushi ko mai tsauri gare su qala al-mu'allif rahimahullah idza fa'alat al-ummu al-fahisha Allah kiyaye idan mahaifiyar mutum ta aikata alfasha mutum mahaifiyarsa ta yi zina wa ta'allaqat bil haram sai ta je ta makalkale bil haram wato wata allakar bil haram ta makalkale wa haramun tana son aikata haramun ba ma za ya zuba alal abu na ifi'iluhu to ‘ya'yanta mai yawa jaba a kansu su yi sun fahimci mahaifiyarsu tana ƙulla alaƙa wadda ba mai kyau ba da wasu mazajen daban ba mahaifinsu ba sun fahimci tana ƙulla soyayya tana yin wata hulɗa ta banza da wasu mutane kuma sun farga sun kuma gane haka meye wajibi akan iya ƴaƴan da suka fahimci mahaifiyarsu tana hulɗar banza da wasu maza su'ila sheikh su'ila sheikhul islam ibn taymiyyah ta rahimahullah an tambayi sheikhul islam rahimahullah an imra'atin mutazawwija ko mutazawwaja game da mace mai aure ولها أولاد كما تنا دعايا فتعلقت بشخص سيتقل علاقة دوان متن وتتعلقت بشخص من الأطراب سيتكي هيرا إرن تسويا دوان متن دبان أقامت معه على الفجور wadda wannan mu'amala da haɗuwar da suke suna tsayi wato ta tsaya ne tare da shi akan yin fajirci ma'ana fajirci suke yi da wannan sun samu boys ɗin ko sun je lokacin da yake kiranta ko take kiransa suna magana sun ji duk irin abin da ke faruwa falamma zahara amruha yayin da ta ga asirinta ya tonu wato al'amarinta ya faso ya bayyana sa'ad fi mufaraqatiz zawj sai ta yi maza maza ta rabu da mahaifinsu ma'ana ta yi maza maza ta je ta nemi mijin sai ya sake ta suka rabu فهل بقي لها حق على أولادها بعد هذا الفعل shin bayan wannan aika aika da wannan mata ta yi akwai wani sauran haƙƙi da ya rage mata akan ‘ya'yanta don ta ɓata musu suna ta ci amanar su ba wai iya ba shi iya mijin ba har su ta cutar da su wahala alayhim ismin fi qat'iha shin sun yi laifi in suka yanke alaka da ita وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرا shin yana halatta ga wanda ya fahimci haka ya tabbatar daga 'ya'ya game da mahaifiyarsa shin ya halatta ya kashe ta a ɓoye ya fahimci ga abin da mahaifiyarsa take yi da wani to yana halatta ya kashe ta a ɓoye ba a ja ba shekul islam ibn taimiyya ya amsa wannan tambaya ya ce alwajibu ala auladiha abin da yake wajibi akan 'ya'yanta wa usbatiha da ‘yan uwanta makusanta an yanna uha min al-muharramat lallai su tashi tsaye iyakar iyawarsu su hana ta aikata abubuwan da Allah ya haramta fa in lam tamtani idan ta ki ta daina illa bil hamsa suka ga lallai sai fa sun sun daure ta sun hana ta fita ba shige ba fice habasuha to ya halatta su daure ta ko su kulle ta wa in ihtajat ila alqaidi in ta buƙaci ma a sa mata mari qayyaduha to su sa ta a mari ɗan uwanta sai su zo su sanya ta a cikin da baibai cikin mari wa ma yanbaghi lil walad amma bai kamata ba ga ɗa an yadriba ummahu ya diki babarsa wannan ko shakka babu baya bai halatta ba haramun ne ɗa ya ƙudurci dukan mahaifiyarsa saboda wannan mummunan aiki da ta aikata wa amma birruha amma abin da ake bukata gare shi shine mata biyayya kyautata mata falaysa lahum an yamna'uha birraha falaysa lahum an yamna'uha birraha ba su da ikon su hana ta haƙƙinta na biyayyar su gare ta duk da ga irin yanayinta Allah ya jarabce su da mahaifiya irin wannan to wannan wai bai san yadda haƙƙin haihuwa ba ainihin wato a kansu wala ya juzu lahu muqata'atuha kuma komai yanda suka fusata ransu yayi ɓaci bai halatta su yanke alaƙa da ita bi haifu ta tamakkanu bi zalika min su wanda wannan in ba su sani ba zai kuma ba ta damar ci gaba da aikata mummunan aiki kila ma tana ɗan rarragewa tana ɗan ɓoyewa saboda su to idan suka yanke da ita suka nesance ta suka daina zuwa inda take kila wannan in shedan ya riga yayi galaba akan ta to wannan kamar wata dama suka sake bata na sake fadadawa da kuma shiga cikin wannan mummunan aiki bal yamna'uha a ba yanke alaka da ita za su yi ba su yi kokarin hana ta bi hasabi qudratihim gurgudan ikon su wa in hitajat ila rizqin in ta buƙaci abinci wa kiswatin da tufa razzaquha su ciyar da ita wa kasauha kuma su tufatar da ita wala yajuzu lahum iqamatu al-hadd alaiha kuma bai halatta ba su tsayar mata da haddi bi katlin da kisa wala gairi ko wanin sa sai tunda ta aikata laifin tunda babu su ce bari kawai a cikin gida su hukunta ta sai mata ainihin wato haddi bai halatta wa alaihim al-ithmu fi zalika in kuma suka aikata ka sun saba wa Allah wannan shine maganar da Sheikhul Islam ya faɗa a cikin Majmu'ul Fatawa ta 34 shafi na 177 hal ya asamu muslimu ala bughd walidayhi alqalbi shin musulmi yayi laifi idan ya ki iyayensa ya zama yana kin iyayensa amma ki irin na zuci idza khalafa ash-shar'a in suka saba wa shari'a tambaya shin musulmi ya yi laifi ya yi laifi a kan ƙin babansa ko ƙin babarsa amma fa a zuci idan ya ga baban nan nasa ko babarsa tana suna saba wa shari'a amara Allah ta'ala al-abna Allah ta'ala ya umarci 'ya'ya bi birni walidihim da lalle su biyayya ga iyayensu wal ihsani ilaihim da kyautata musu wa nahahum kamar yadda Allah ya hane su an uquqihim daga saba wa iyayensu wal isaati ilaihim da munana musu wa darasa fihim min al mahabbati al fitriya Allah ya riga ya dasa wata kauna ta fitira ta dabi'a a cikin su ma yu'inuhum Allah ya riga ya dasa kauna irin wadda take ta dabi'a a cikin su tsakanin iyayen da 'ya'yan. ma yu'inuhum wanda wannan soyayyar ita ce take taimaka wa ƴaƴa ala zalikal birri akan wannan biyayya da suke wa iyaye wal ihsan da kuma kyautata musu wa yunaffiruhum min al-uquq wal isyan kuma wannan soyayya ta tsakanin ɗa da uba wannan soyayya ta tsakanin ɗa ko ɗa da uwa wannan soyayya ita ce take sanya ɗa ko ɗa kyautatawa da biyayya ga iyaye wannan soyayya ita take sa ɗa ko ‘ya'ya su guje wa saba wa iyayensu wal isyan da kuma ɓata wa iyayensu fa idza ma quddira an yaqa min al walidain aw ahadihima shay'un min al ma'asi الشرعية التي يطلع عليها الأبناء أو تلك التي تكون في حق أبنائهم أصالة فينبغي على الابن أن ينظر إليهما بعين الرحمة والشفقة فإذا ما قدر إذا مقدر أكقدر أن يقع من الوالدين أو أحدهما شيء من المعاصي إذا bisa kaddara a kaddara sai ɗaya daga cikin iyaye ko su iyayen guda biyu ko ɗaya daga cikin su ya fada cikin wani abu na alma'asi shar'iyya saba wa dokokin shari'ar musulunci allati yattali wa alaiha al'abuna kuma saban da ƴaƴa sun gano sun sani sun gani sai mutum ya ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko duka su su biyun suna aikata wani sabo kuma ƴaƴan sun gani aw tilkan lati takunu fi haqqi abna'ihim ko kuma irin laifin da yana daga cikin haƙƙin ƴaƴansu asalatan tun na asali asali da ba wannan haƙƙi ne ga ƴaƴan amma suka danna wannan haƙƙin ko suka ƴaƴansu ba daidai ba to wai duk da haka fa bagi alal ibni ya kamaci da an yanzura ilaihima ya dinga kallon iyayensa bi ainin ra'amati da idan ra'ama da jin kai wa shafaqati da tausayi wa an ya harisa ala hidayatihima kuma ya dinga kwaɗayin shiryarsu wana jatihi ma da kuɓutar su min ma'asiyatin lahi azza wa jalla daga saɓan Allah mai girma da ɗaukaka abin da ya kamata duk da cewa gashi sun faɗa cikin wani wato wani tarko na shaidan ko mahaifinsa ya faɗa wani tarko na shaidan ko mahaifiyar ko duka sun so biyu to wannan bai hana ya dinga kallon su kallo irin na rahama da tausayi da jin kai wannan bai hana ya dinga kwaɗayin Allah ya shiryar da su wannan bai hana ya dinga kwaɗayin Allah ya tsamar da su ya tseratar da su daga aikata wannan sabon fa idza ghuliba insanu idan kuma an fi ƙarfin mutum zuciyarsa ta riga ta rinjaye shi ta fi shi ƙarfi fa waqa fi qalbihi shay'un min al-kara'ati lahumu sai yake jin wani abu yana ɗarsuwa na ƙin iyayen nasa ya yi ya yi amma abin ya riga ya yi galaba gaskiya wannan laifuffukan da suke ya sa kawai ya ji baya son su ya ji baya kaunar mahaifiyar ya ji baya kaunar mahaifinsa saboda wannan laifin ya yi iya bakin kokarinsa ya kawar da wannan kiyayyar amma dai abin da zuciyarsa ta yi galaba falyujahid nafsahu to duk da haka yayi gwagwarmaya da zuciyarsa ala dabbil umur fatakunu al-karahatu li fi'lihima wato akan tsuke al'amarin da ɗaure al'amarin kamar yaya fatakunin karahatu ya yi ƙoƙari ya taƙaita wannan ƙiyayyar nufi'ili ma ga aikin da suke aikatawa wa laisa da zatihi ma ba su karan kansu ba lalle kam ya fahimci cewa mahaifinsa ya fada cikin tarkon shedan na saban Allah kuma abun baya yi masa daɗi to ya ƙoƙarin kontrolin ɗin zuciyarsa da tirsasa ta akan ƙin wannan aikin bakin baban nasa ba mahaifiyarsa ce yake ganin ta tana ba daidai ba abin yana sosa masa rai har abin ya fara taba zuciyarsa na cewa ya ji baya son mahaifiyar to yayi mujahada da zuciyarsa ya gwagwarmaya ya yaki zuciyarsa akan kyamar abin da mahaifiyar take yi ba ita karan kanta ba kun fahimta ko bi aisi ya kunu ji ce hadu ta yanda kokarinsa zai zama wa ragabatu husadika da kwadayinsa na gaskiya fi najatihi ma ya zamto wajen kubutar su ne min ma'asiyati lahi daga saban Allah wannan ya zama kokarinsa da sha'awarsa gaba daya su tafi akan kwadayi da kuma sha'awar Allah ya kubutar ya kuma tseratar da iyayensa daga saban Allah wa ruju'ihima ya zama dukkan kokarinsa da sha'awarsa ta dawowar iyayensa ila da'ati zuwa ga da'a ga Allah liyazuna da'i ila tilkal karaha dan abin da ya jawo waccan kiyayyar ya kau an bayyanta ko abin da zai ta yi kenan fa idza guliba aidan idan dai duk da haka yana ta ƙoƙarin tunkuɗa wannan ƙiyayyar gare su ƙiyayyar ta koma zuwa ga mummunan aikin da suke aikatawa amma abin ya gagara ƙiyayyar ƙin aikin ya shafi ya shafe su har su ma ya zama yana ƙin su akan abin da suke aikatawa to in an fi ƙarfin su an riga an rinjaye shi a yi ban ala shay'in min dalika akan wani abu daga haka awa baqiya fi qalbihi min an-nufrati ko kuma har yanzu akwai wani sauran gudun iyayensa da yake a zuciyarsa awul bugibati ko akwai wani burbushin kiyayya da yake wa iyayensa allati laha sababun zahirin wanda sababin da ya jawo wannan kiyayyar a bayyane yake malam ya lahu daf'an matukar ya rasa abin da zai yi tun kuɗe wannan ƙiyayyar fa yurja lahu Allah yu'akhadha bi zalika insha Allah ana sa rai da fatan in Allah da Allah ba zai kama shi da wannan ba an gane ko misali muƙaddara babansa yana shirka yayi yayi abin yana taɓa shi har wannan ya bayi zuwa ga kin baban ko babansa yana shan giya ko mahaifiyarsa tana fasikanci yayi iya bakin kokarinsa abin ya ci cira sai har aka waye gari banda kin aikin da suke har ma su kansu yana kin su kuma yayi yayi zamanto ya kauce wa kiyayyata su ta kauce wa su shaksiyar su kiyayyata koma zuwa ga aikin da suke aikatawa abin ya gagara to sai malai yake cewa ana sa rai da fatan Allah ba zai kama shi ba da wannan insha Allah wa Allah ya kuna alaihi fi harajun kuma da fatan ana sa ran ba zai zama yayi laifi ba a cikin haka la siyama musamman ma idan kana zalika fi haqqi walidin kafirin idan wannan kiyayyar wanda ya kasa cire ta da yake wa iyayen ta kasance ga uba ne wanda yake kafiri aw zahirin fusuki ko kuma uba ne ko uwa wanda fasikancin sa koyi a bayyane yake wal isyan da saban Allah aw mubtadi'in ko kuma mahaifin nasa dan bid'a ne munafirin sunna mai gudun sunna da kyamata wa ahliha da kuma ahlus sunna auna hau zalika ko makamancin haka wannan shi ya jawo shi ma yake kin mahaifin akan haka to wannan ana sa ran Allah ba zai kama shi ba kan yaƙi mahaifinsa a cikin zuciyarsa duba da irin abin da mahaifinsa yake aikatawa ghaira anna zalika kullahu sai dai fa wannan dukkanin sa laysa udhran ba fa uzuri bane yubihu tafriqa da zai halatta wa da sakaci fi birrihima a cikin yi musu biyayya duk daga irin wannan balahira da take faruwa to wai wannan ba zai ba shi lasisin fa ya zamto baya musu biyayya ba awon ko a fi shay'in min al-huquqi adh-dhahiri lahum ko kuma ya fada cikin wani abu na saba musu kuma sabawar a zahiri a bayyane bil qawli a magana aw bil fi'li ko a aiki an bayyana ko ummuhu tuhsinu an tu la tuhsinu an tusalliya shi kuma wannan yace mahaifiyarsa bata iya sallah ba fahal ya amuruha shin zai umarce zai iya umartar ta da ta yi sallah mai kyau wa yu'allimuha ya koyar da ita su ila al-imam Ahmad an tambayi imam Ahmad rahimahullah ar-rajul lahu walida game da mutumin da yake da mahaifiya to si salata bata iya sallah ba wal wudu'a alwala bata iya ba ko ka taba kula da haka ka san ka taba kula da alwalan mahaifiyarka daidai take hanya ka sa ido wata ran ka dan zauna ka ga yanda take sallar ta ruku'un ta da sujada ta da yanda ake sallah babu gyara ina ganin ba kowa bane yake kula da wannan tana sallah tana sallah kawai dai ya san babar sa tana sallah in ya zo yayi sallama aka ce ahem sai kai tsaya bakin kofa kawai ko kuma ya tsaya sai ta idan da sallah ya shigo ya take sallah ya take sallah shi ma ba zai iya dorawa ba to kaga muna da aiki a gaban mu mu kula da yanda suke yin sallah in akwai gyara babu wanda ya cancanta ya gyaran fiye da kai ga wannan an tambayi imamu Ahmad mahaifiyarsa bata iya sallah ba wal wudu kuma yana tabbatar ma da za a yi bibiya za a iya samu wannan in tana alwala kawai ka dan samu kujera ko turmi ka dan zaura ko ka tsuguna kusa da ita tana alwala ka gani daga tun daga farko har zuwa karshe babu gyara inda gyara ka ga tun daga nan sai ka fara tunanin ta ina za ka bullo wajen yin gyara in ta tada sallah tsaya ka gaya take sallah inda gyara ka gaya za ka iya mata gyara qala imam ahmad yace ya amuruha kwarai da gaske zai umarce ta da guri kaza ba haka ake ba guri kaza ba daidai bane wai yu'allimuha kuma ya koyar da ita qal bai tambaya yace ta aba an yu'allimaha to ai ta ki ya koyar da ita ta kulu tana cewa ana akbaru minka in haife ka ba ki za ku koya min sallah ana akbaru minka tu'allimuni dan fitsara da rashin kunya dan ina- ina gaba da kai ka ce wai za ka koya min sallah dan dole sai an samu irin wannan wato tant- wato wannan tankiyar din ko yawa da zarar ka ce umma ba haka abin nan yake ba to insha Allah da in ba ka samu mai saukin kai ba to ina ganin al'amarin ba zai zama mai dadi ba yace to taki in koyar da ita ta ce wai kamar ni in koyar da ita tana gaba da ni ƙara sai mai tambaya ce fatara lahu an yi hajuraha kana ganin mutum zai iya ƙaurace wa mahaifiyar tasa wadda take da irin wannan au ya duriba ha ala zalika ko ya zane ta akan haka bata iya sallah ba kuma yayi yayi ya koya mata ta ce wai bai isa ba zai iya dukanta akan haka qala la imam imam Ahmad ya ce ko kadan kar kar a gara so ma a walakin yu'allimuha sai dai ya koyar da ita wa yaqulu laha ya ce mata ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake waje ala ya amurhu shi kansa imam amur sai kama umarta shi ne tambayar ga yanda ya kamata an yi amurha ya umarci mahaifiyar tasa da rifke cikin tausasawa wato matsalar koyarwa ce ba daga koyarwa ba ne daga mai koyarwar matsala take duk taurin kan mutum za a ga akwai irin usulubin da in ka- in har ka san in har da gaske iyayenka ne ai ka san yadda kake tafiyar da su kuma ka san hanyar da in an biyo musu za a iya samun fahimtar juna to sai da ka yi musu nasiha da gargadi ko abin da ba daidai yake da wani abokinka ko wani can a waje ba da za ka yi mata to ko nawa ka kawo shi ba daidai ba zai karɓi nasiha ka ne ballantana wa'annan da suka haife ka suna ganin suna gaba da kai ko abokinka ne kai ma- kai mai hawan kawara a nasiha ba zai karɓa ba sai ka ɗan yi mata kwaskwarima sai ka ɗan yi ƙasa kuma sai ka yi ɗan dabaru wani lokaci an fahimta so sannan sai kuma ya ce oh sai ga ya karba amma yanzu ko shi kai masa haye ka ce za ka haye ka take shi ai ba zai yadda ba to ballanta na kuma iyaye da haka sai mutane su kula wajen ya ya kamata su yi nasiha ka san matsalar ba karatu ba ne kuma ya ake tafiyar da karatun shine inda wani lokaci ake samun damuwa shi yasa suka ce akwai fiqhu da'awa eh akwai mutumin da za ka ga akwai da'awa akwai kuma fiqhu da'awa din ka duba masailu abi dawud shafi na 382 hajurul walidaini li maslahatin shar'iyya kaurace wa iyaye saboda wata maslaha ta shari'a yansahu mal waladu awwalan da ya fara wa iyayensa nasiha da farko wa yulihu alaihi ma bin nasiha fin nasiha kuma ya nace musu da yawan maimaita musu nasiha ثم إن كان في هجرهما مصلحة شرعية شرعية لهما ثم سنن إن كان في هجرهما مصلحة شرعية لهما إن يزمنتو أقوة مصلحة شريعة أجكن قورة يمسو فلا بأس من هجرهما to babu laifi da ya dan ja baya ya dan kaurace wa iyayen nasa na dan wani lokaci lakin la yaqtabi zalika man asilatihi ba sai dai wannan kada ya hana sadar da zumunci da su kulla alaka da su bil infaqi alaihi ma ta hanyar ciyar da su fi da'ami abinci wa sharabi da abin sha wa sakan da gurin zama wa gairi zalika da wannan haka shi kam ya dan ja baya amma ko yana yi musu aike ko kuma shi dai dan lokaci lokaci yakan zo ya ji mecece matsala ya kau- ya kawo musu da ita abinci ya kare ya kawo musu a suna bukatar sutura ko magani ya siya musu ya tafiyarsa saboda yanayin ya bayu zuwa ga iya kaurace musu yana ganin akwai maslaha shari'a a cikin kaurace musu ka duba liqa'ul badi al-maktu liqa'ul badi al-maktu na takwas shafi na 184 bitarqim ash-shamila bi tasarrufin hal tasaffuhu al-ird wato hal tasaffuhu al-internet aw qira'atu al-kutubi والأم تتكلم يعتبر عقوقا هل تصفح ال- تصفح الإنترنت شن براوزن شن التصفح تصفح براوزن كنا ده هوسا ما براوزن بنتجي تو yawa amma an aka ce browsing din ma ya ta zama kamar hausa an gane ko to shi kenan wato shin browsing a intanet ko karanta wata mujalla ko wasiƙa ko karanta wani littafi a daidai lokacin da mahaifiyarka take maka magana shin wannan saba wa iyaye ne ko ba saba wa iyaye ba ne tana magana da kai kai kuma da waya hannun kana ta browsing kana ta danne danne ko kana whatsapp ko kana yin twitter ko kana facebook tana magana da kai kai kuma kana ta danne danne ko an turo ma da sako tana magana kana ina jin ki ina jin ki amma kanka yana kan waya kana ta ainihin scrolling kana kana kana bi ko kuma a da wani littafi a hannunka tana magana kana karantawa shin wannan saba wa iyaye ne ko kuma ba saba wa iyaye bane wa hiya tatakallamu ma'ana jami'an shine tambaya yace ba ni kadai bane duk ƴaƴanta ne wani lokaci muna magana gaba daya da mu gaba daya take magana to kamar ni in ina wani browsing ko ina so in duba wata mas'ala ko ina so in duba wani sako da aka turo min walaysa ma'i faqad walaysa ma'i faqad ba wai da ni kadai take magana ba a mun dan zo gaishe ta ko mun zo muna magana ne ana dan hira tana magana ana bayan mata to a irin wannan lokacin zan iya in yi browsing ko dan ina ana hirar ko ana magana tana yi nima ina karantawa ilman annaha tatakallamu mu'azzamu fataratin yawm saboda ina da masaniya ko ilman duba da annaha tatakallam tana magana da mu mu'azzamu fataratin yawm mafi yawan awoyin yini din muna tare da ita muna hira to wani lokaci sai ka ga in ana ta maganar baka kana dan san kai wani research ko abin nan ba a samun dama to in an da mutane da yawa ana magana cikin 'ya'yan nata kai ya halatta kai in fasin ka dan dinga browsing ko kana dan duba wani littafi lokacin da ake maganar aljawabu amsa laysa lil ibn aw al bint bai kamaci da ko ɗaya ba an yanshagila an walidaihi ya shagaltu ya watsi da iyayensa ya shagaltu ga barin iyayensa da kitabin da rubutu aw gairihi ko waninsa bal yajlisul jami'u lil isga'i wal kalam ladabi shine ya zauna gabaki ɗayansa lil isga dan sauraron me za ta ce wal kalam kuma dan mayan mata da amsa in ta buƙaci amsa amma za ka ga ka duba wannan za ka kamar an ɗauke shi normal ba wani abu bane mutum yana magana da iyayensa to dama dama shi uba ka san baya ɗaukar nonsense wannan za a ga wani lokaci mutum ya je yana dan nutsuwa amma iyayen mu mata saboda yau da kullum ana hada za a ga wallahi mutum yana ana magana yana ta danna dannan waya wani lokaci wani ya ce ba ka ji ina magana ne oh umma sai kuma ya ba da ansa to shi ne aka ce shin wannan sai aka ce a'a ai da rubutu da danna dannan waya da waye so ake gabaki ɗayan ka kwanatsu in kana zaune a gabanta ka saurare ta wajen tattaunawa kullum bi hasabi ma ya qatabihi hal kowa da gwargwadon abin da halinsa yake hukuntawa amma an ta jilisa amamal an an ta jilisan ummu amma mahaifiyarka ta zauna fata ta kallama ta dinga magana fatan shagil ibnatuha bil jawwal fatan shagil ibnatuha bil jawwal amma yarta ta shagaltu da waya وينشغل ابنها بتصفح الانترنت ko ɗanta ya shagaltu da browsing a intanet wayan shagilin akharu bil kitab shi kuma ɗayan ya shagaltu da rubutu fa laisa zalika min al'adabi wannan baya cikin ladabi tana hira da su waccan tana da ladabi in yanzu ya ba ma magana karatu ya ga kowa da wayarsa an gane ko ga ta ita tana magana wannan da wayar sai sun koyar da kai wancan tana abin nan kowa yana da nadan waya yace wannan a ce tana magana da ku amma kowa ya shigantu da wani abu ba natsuwa kuka kuna sauraron ta da wannan baya cikin ladabi in aka zo aka same ka a gaban iyayen kana wannan baka da da'a daga cikin alamar da za a gane kana da tarbiyya kana da da'a in kana gaban su sai ka aje waya gefe an bayyana yawa duk da cewa kila akwai yanayin da zai bayu ka iya dubawa din za mu karanta illa an ya kona lahun fi zalika ada sai dai in ya kasance suna da wata al'ada cikin hakan bi haythu la tagdabu al-ummu min zalika shine ta yanda mahaifiyar ba ta fushi dan haka ya zama kamar al'ada ma an saba wani lokaci ita ma tana da ladin nan waya ake hira ita tana da ladin nan waya ta in ta zo wani abu ta yi magana su ma suna yi sai a dan tsaya a bata amsa ana ta yin haka ya zama al'ada ba ta jin cewa an yi banza da ita tana ta magana ana da nan waya ba ta jin damuwa wa khasatan idza dalabat tilka al majalis bihim wa khasatan idza dalat tilka al majalis lahum musamman idan wannan zaman tare da su yayi tsawo faqad yahtaju ba'dhum ila an-nazar fil kitab kuma gashi wasu daga cikin su suna buƙatar dan duba littafi ko suna da jaraba suna dan san su dan yi karatu aw littisal bil hatif ko kuma wani daga cikin su yana so ya dan daga waya ko ya kira waya aw tasaffuhil akhbar ko kuma wani yana son ya dan yi browsing din labarai wala hayu zalika da makamancin haka ya zama al'ada ce kuma tana dan jimawan suka je wajen dadewa ake abin ya wuce wasu muhimman hira kawai hira ce dai da labaran da da na yanzu da wani abubuwa haka dai na rayuwa ake ta tattaunawa to wannan in zamanto ba ta yin fushi in ta ga wannan yana danna waya wannan yana yana browsing wannan to wannan babu laifi fa idza jalasat al ummu ma'a auladiha idan uwa ta zauna tare da 'ya'yanta wa hadathatuhum tana hira da su wa hadathuha su ma suna hira da ita wan shagala ba'dhum fi asna'i zalik a cikin wannan hirar sai wasu daga cikin su ko wani daga cikin su ya shagaltu bi tasaffuhi kitabin da ainihin wato a jujjuya wani littafi shafi shafi wa nahwihi da makamancin haka dole an yakuna fi zalika i'rabun amma kada ya zamanto akwai kau da kai da yin banza da ita a cikin hakan an hadithul ummi daga hirar da mahaifiyar take yi wa adamul ikbali alaiha da rashin mai da hankali zuwa gare ta wa mu'anasatiha da kin dauke mata kewa ta zama tana ta magana ita kadai kawai kai shi wani eh a'a kawai kana ta danna dannanka wannan in babu irin wannan banzatarwar da kyale ta ta magana wala ba sa babu laifi wa khasatan musamman idan lam yabdu alaiha al-ghadab idan fushi bai bayyana ba a tattare da ita in ba ta nuna cewa ta shiga ta da aw tasakhudu ko aini wato damuwa wa yanbaghi an yu'lama aidan ya kamata a sani anna zalika yahtalifu shi fa wannan mas'alar da muke tattaunawa duba waya browsing da sauransu yana bambanta bi ikhtilafil mawdu'at duba da bambance-bambancen abubuwan batutuwan da ake tattaunawa ma'ana wannan yana ana la'akari da me ake tattaunawa batutuwan da ake tattaunawa to sun bambanta Allah ce ta tahaddathu fi al'um batutuwan da ita mahaifiyar take tattaunawa a kansu fa min al-mawdu'at akwai batutuwan da ya kunu muhimma ya kunu muhimman wanda yake mai matukar muhimmanci wasu batutuwa take yi masu matukar muhimmanci ko wata wasiya take yi ko wani gargadi take yi ko wani hannunka mai sanda ko dai haka bayan bagi alal jami to anan wajibi ne akan ya kamata kowa da yake gurin an yi kubila alal hadi ya tsaya ya fuskanci wannan magana da take yi wa yastami'a kuma ya saurara wa min al-mawdu'at a cikin batutuwa kuma malinsa kazalika ko batun da ba irin haka bane baya bukatar sai an ba da wani attention an nasu an yi shiru baya bukatar wannan wala ya hatatu ila kathirin min al-ihtimam akwai hira da batutuwan da ba sa bukatar wata kulawa mai yawa wal iqbal da kuma fuskantar ita da take magana sosai to wannan ya danganta shi yasa kace sai a duba idan cewa ce tana kiran ku ba a saba haka ba yawanci sai dai kun haɗu wannan ya zo wannan ya zo a zauna a da in an gaishe ta kuma sai a ɗan shiga hirar yau da kullum in tana da wasu yan abubuwa ta gaya muku shikenan da sauransu a'a wannan musamman ta ce ka gaya wa ne yau da yau da magariba ko duk ka ci ce ina kiran ku to kaga wannan wani kira ne na musamman akwai wani batu da take so ta yi muku to anan duk wanda ya zo sai ya sa wayarsa a shiru a tsaya a saurare da kar ana ta yi wannan a kira shi wannan a kira shi jama'a sai a nutsu a ji me yasa ta kirawo wani batu ne da ita mai matukar muhimmanci yasa duk ta ce a tattaro ku duka to kaga wannan baya bukatar ana yi wancan yana danna waya wannan yana kiran wani abokinsa business din su wannan wannan kuma yana daga cikin rashin da'a a nan kun fahimta ko hal ya furudu ra'ayahu ala walidatihi shin zai iya tilasta wa mahaifiyarsa ta bi ra'ayinsa zai iya farlanta wa mahaifiyarsa ra'ayinsa cewa ga shi shi mai gidan ya rasu mahaifinsa ya rasu da haka shine babban wa da haka sai abin da yake so ra'ayinsa shi ake bi har babar ma sai ta bi ra'ayinsa hal yajuzu an afruda ra'ayi ala walidati mai tambaya yace shin zai iya wajabta ra'ayina har akan babata bi itibari qayyimul bi itibari qayyimul bait duba da ni ne yanzu nake jagorantar gidan li anna walidi mutawaffa yace saboda mahaifina ya rasu wa ana akbarul aulad ni ne babba cikin yayan da haka babban wa uba wa hal afrudu alaiha shay'an shin zai iya wajabta mata wani abu kamar ya yace misali idza aradatul khuruja idan misali tana so za ta fita kharijal manzili waje lil jiran tana so ta shiga makwabta aw al aqarin ko tana so ta je wajen yan uwanta wa gairi hada wani haka amnaqu ha zan iya hana ta ce gaskiya umma ba za ki fita ba am laysa li al haqqu fi zalika ko a matsayina na babban wa ba ni da haƙƙin yin haka wa atrukuha kama turidu in kyale ta tayi abin da take so al jawabu amsa al walidu lahu haqqun kabir ala waladihi lalle uba ko uwa iyaye suna da wani haƙƙi mai girma akan ɗansu bi itiramin haƙƙin mutuntawa والتوقير لجرم ماوى والبر دبيئة والإنسان بكيوتة كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك كما يند الله سبحانه وتعالى أمرني دعك ونهى عن الإساءة إليه بالقول كما يند الله تعالى يهانا قاتا مسو دمغنا أو الفعل كومتين قاتا وما يفنسى أعيكتك ودعيك وليس لك الحق في منع والدتك ƙashin gaskiya bai ba ka da ‘yanci da haƙƙin ka hana mahaifiyarka min al-khuruj fita ilal jirani gidajen makwabta wal aqaribi da ƴan uwanta ba ka da ikon haka sai da in ka ga akwai wata illa ka dan dinga da dabara da hikima ka dan dinga shawo kanta cewa ki dan bari ko sai kaza ko bai kamata a yi kaza ba da sauransu amma magana umarni dan saboda kai ne babban wa duk ka suna karɓar umarninka ita ma ba ka haka hanya ko baka yi azarbabi ba illa idza tarattaba ala khurujiha maqasid sai dai in ka lura cewa akwai barna mai tarin yawa a tattare da fitarta fa innahu yajibu alayka an tansaha to shi ma din fa ko da ga, ga illoli nan da yawa da yasa baka son ta fita to ko da ka gan su din to abin da yake wajibi akan ka an tansaha kai mata nasiha kuma nasihar bi rifqin da tausasawa wa hikimatin da hikima wato bayyana ma laha madarar kuroji sai ka ci gaba da bayyana mata illolin fitar in tafiya ce ka gaya mata illolin tafiyar da aka ba wa umarni ba ne ko ka ce lalle ba za ta fita ba sai ka gaya mata ga dalilai ga abubuwan da yasa ba ka so ta fita ko ba ka so ta shiga guri kaza ko ba ka so ta je guri kaza ka koma ka duba fatawar lajinatin da'ima ta 25 shafi na 234 هل حماية نفسه من أذى والد والديه يعد من العقوق shin ɗa ya ba wa kansa kariya ya kare kansa daga cutar wadda iyayensa za su yi masa shi ma ana kirga wannan a matsayin saba musu in dai ummu shi ma wannan mai tambaya ce ina da wata mahaifiya muta'assifatun hasalalliya fusatacciya mai zafi mai fada tadribuni ce har duka na take wa ikhwati ina da yan uwa mata haka kawai wani lokaci ta rufe mu da duka ta dake ni ta dake yan uwa na mata kullama gadiba duk sanda ta fusata to za mu ji a jikin mu wa ash'uru anna min wajibihi ma yata nafsi kuma ina ji a raina wajibi ne in ba kaina kariya wal jami'i da ma dukan sauran yan uwan nawa tunda kawai da ta fasata ko akan kuskure muka yi ko ba kuskure ne kawai duka na za mu sha duka ne to kuma lokaci yayin da nake ganin zan iya ba kaina kariya kuma in kare dan uwana min ha daga wannan fushi ko duka nata li'anna al-amra fi ma yabdu domin al'amarin cikin abin da ya bayyana gare ni kharijun an sai tsara ta wato takan fita daga control ɗinta shine sai tsara takan fita daga ikonta kawai za ga in ta da ta fasata to wannan fusata tana fita out of control faman amal me zan yi aljawab ga amsar da aka bashi idan ta bayyana anna walidataka ghairu muhiqqatin fi zalik in ya bayyanar maka ka tabbatar da cewa mahaifiyarka hakan bai cancance ta ba ma'ana abinda take dukan ku akai bai cancanta a dake ku ba ku da haƙƙi ko laifi akan haka wallazi alayka abin da yake wajibi akan ka an tas'a fit takhallus min uqubatiha kai iya bakin kokarin ka ka kubutar da kanka daga uqubata aw takhlisi ikhwa ikhwatika ko kuma kai kokarin kubutar da yan uwan nan naka mata min zalika daga wannan duka nata ko fushi lakin bi hikimatin sai dai da hikima wa bi lutfin da kuma tausasawa min gairi an yuki aka zalika ka yi hankali da hattara ka yi hakan ba tare da hakan ya jefa ka ba fi uquqi da tuka cikin kuma saba wa mahaifiyarka awul isa'ati ilaiha ko kuma kada wannan din ya bayu zuwa ga munana mata da bata mata mithla ga misali an tahula bainaha wa baina barbihim wato zaka iya shiga tsakaninta da dukan yan uwan nan naka bi idkhalihim fi ghurfatin ta hanyar shigar da su cikin daki au ikhrajihim min albayt wa ana da tazo yace wannan sai kai maganar ka janye yan uwan ka shigar da su cikin daki ka sa mukulli ka sa sakata za ta yi ta faɗa ta ta faɗa kai kuma kana nan ta windo kana umma dan Allah ki hakuri dan Allah umma ayi hakuri a yafe su Allah da zan musu faɗa kaza kai ta yi kai ta biya mata maganganu da tamfa din za ta dan dinga sauka ta da in kaga ta dan sanyi to kuma shikenan sai ka bude su su fito aw ikhrajin min albayt ko kuma kai kokarin saving din su ka fitar da su daga cikin gidan wa na'u zalika ta wato da makamancin haka sannan ma'al insani ilal walida tare da kuma kyautata wa mahaifiyar wal mubalagati fi zalika da kuma kurewa iyaka wajen kyautata mata din imtisalan li wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam biha duba da wato aiki da wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da mahaifiya wa afdalu shay'in abin da yafi kyau Allah ta tasadda li ummika karka kuskura ka taso wa mahaifiyarka fi waqati biha a lokacin fushinta bal tajannab zalik kai kokarin nisantar haka anta da kai ɗin wa ikhwatuka da ‘yan uwan nan naka, ƙadaral mustaɗa'i gwargwadon iko, wa idza kana laka walidun in mahaifinku yana nan kana da mahaifi, ya ishu ma'akum kuma yana rayuwa tare da ku, fatafaham ma'ahu ka yi ƙoƙarin fahimtar da shi ka zauna ka ce ga halin da kuke fama da shi a gida in baya nan ga irin abin da mahaifiyarku take muku da haka da Allah kuna so a mata magana da sauransu hatta ya koma huwa bi halli hadhihi mushkila har ya zamto shi mahaifinku shi zai tsaya wajen warware wannan matsala an gane ko sai ka gaya masa dan yayi kokarin ya warware wannan matsala wa idza lam yakun laka walidun in ku baka da mahaifi ila mahaifin ya rasu ita ce dai uwar ita ce uban fa bi imkanika an tasta'ina fi zalika bi akhwalik to zai iya yiwuwa ka nemi taimakon kawunanka ai tana da yan uwa sai ka je ka ko wanta ko ka gaya wani kaninta ka ce ga halin da kuke ciki da Allah ba ƙara ka kawo ba amma dai ga yanayin da kuke ciki kuna cikin yanayi mara daɗi da wahala da aka kuna son da Allah dan ji dan yi nasiha dan ja hankalinta da sauransu aw zawil hikmati min aqa min aqari ba'ika ko kuma ma'abota hikima daga makusantanka kaɗan shigo da wani wanda yake ya iya zance ya iya barkwanci ya iya abubuwan da zai sa ta taɗan yi dariya ce yi kaza ce kaza a gayyato shi don ya zo ya isar da wannan saƙon an bayyanta ko to muna da lokaci to to bayyibu ummaha li bu'diha anha ولكنها تقدم لها الهدايا فهل يعد هذا البغض من العقوق wata ita kuma tana tambaya ta ce gaskiya ba ta son mahaifiyarta to bage ba ummaha tana kin mahaifiyarta ka dai duba irin abin da ke tsakanin ɗa da uba tana kin mahaifiyarta me yasa ta ce saboda mahaifiyarta ta nesa da ita wani lokaci za ga an dan samu bacin rai aka samu rabuwa sai ta rike yar kila yar tun tana marhalar da ya kamata uwa ta rike ta amma saboda zafi da abin da ya hada ta da uban yar sai ta yi watsi ko a ce yarinya tun tana tun tana shan nono aka je aka yi jefar da ita aka ce ba za a shayar da ita ba da sauransu kuma tun da aka je aka mayar da ita kila uwar ba ta sake neman ta ba da aka mahaifiyar ta ta ta nisance ta walakinnaha tuqaddimu laha alhadaya sai dai takan yi kokarin gabatar da yan kyaututtuka ga mahaifiyarta fa hal yu'addu hadha al-bughd min al-uquq shin wannan kiyayyar saboda haƙƙin da ya kamata uwa ta bata bata bata ba kulawar da ya kamata ta samu na uwa bata samu ba irin hanana na uwa bata san shi ba irin ja a jika irin na uwa duk bata samu ba wannan yasa kawai take ganin babata ta yi mata wasu abubuwa da bai kamata ba sai take kin mahaifiya duk da cewa ta yi dan nesa da ita amma takan yi mata kyaututtuka shin wannan kin da take wa mahaifiyarta shi ma yana cikin saba wa iyaye fatatun tuku- da- wato takarahu ummaha wata budurwa ce take kin mahaifiyarta karahatan shadida kuma kiyayya mai tsanani wal ummu la ta'rifu zalika duk da cewa uwar ita bata san da haka ba wa hadhihi al fatatu domin ita wannan yarinya budurwa ashad ba'idatan an ummiha tana ta rayu ne a nesa da mahaifiyarta ba kusa da mahaifiyarta ta tashi ba ma'awalidiha tana tare da mahaifinta walam taraha illa fil kibar bata san mahaifiyarta ba sai da ta girma bi sababi talaqil um saboda sakin uwar da aka yi li zurufin ailiya saboda family circumstance shi ake kira da zurufin wato ailiya saboda matsaloli irin na zamantakewar iyali ma'al ilmi annaha tuqaddimu li ummiha al-hadaya tare da cewa fa tana gabatar da kyaututtuka ga mahaifiyarta fa bal hukumu me hukuncin haka al jawab to sai da ka bari mun koro tambaya ka ce lokaci yayi to bari mu tsaya a nan insha Allah abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuɓar harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk